الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا جماعه مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya mu wannan masallaci nawa mai tarin albarka da ke daura da gidan alhaji salame nangi a nan unguwar buba shangofa da jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na umdatul ahkam min kalami khairil anam na babban malami abdulgani abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan kewayar mako irin wannan yini mai albarka yau muna yinin lahadi 21 ga watan 12 musulunci watan zulhijja yau hijira na da shekara 1444 yau din ya yi daidai da tara ga watan bakwai miladiya 2023 idan masu bibiya ba su manta ba ƙarshen karatunmu muna cikin kitabu sala babul mawaƙit a darasinmu na ƙarshe mun zo ƙarshen wannan babi mun kammala karatu cikin babul mawaƙit yau kuma za mu tashi babu faddu salatul jama'a wujubiha babi da yake mana magana game da farlar sallar jami'i da kuma wajibcinta akan musulmai an fahimta a shafi na goma sha shida a littafin kuma wannan shine darasinmu na tara a littafin za mu tashi hadisi mai namba na hamsin da takwas a littafin insha Allah maliki cewa babun wani babi kenan fadlu salatul jama'a wa wujubiha falala na sallar jami'i salatul jama'a shine sallar jami'i sallar da za a hadu a yi ta bisa jagorancin limami da mamu wannan shine salatul jama'a kuma hukuncinta a gun namiji mukallafi wanda babu wata larura kan shi wanda shari'a ta yadda ta wajibi ce amma su mata shari'a ba ta ɗora musu wajibcin bin sallar jam'i ba ita mace ta yi sallah a ɗakinta shi ne ba alkhairi an fahimta amma namiji wajibinsa ne ya fito ya yi sallah cikin jama'a matuƙar babu wani abu wanda shari'a ta yadda da shi kamar jinya ko abin da ya kama da wannan amma matuƙar lafiya ƙalau to malamai suna cewa duk mutumin da baya zuwa sallar jam'i to akwai alamu na minafirci a tattare da shi kuma sallarsa kullum naƙisa ce ma'ana sallah ce ba cikakkiya ba akwai ma waɗanda suke ganin cewa ba da sallah ba da ma'aikin Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam babu sallah ga wanda ya koma gefe ke sallah shi kaɗai bai go cikin jama'a ba an fahimci wannan to wannan shine wajibcinta tunda yayi magana kan wajibcinta kuma fallatta fallatta tana da yawa duk da malam zai kawo hadisai a karkashin wannan sallar jam'i tana da falala hadisin abdullahi dan umar da hadisin sai na abu horaira sun faɗi fallar sallar jami'i akan mutum ya yi sallar shi kaɗai hadisin dan umar duk da nasan malam zai kawo shi iya magana cewa duk wanda ya sallah ta jami'i a bayan liman to zai samu darajoji guda 27 akan wanda ya sallah shi kaɗai hadisin abu horaira iya faɗar akwai darajoji da Allah ta'ala zai biya mutum har guda 25 akan wanda yi sallah shi kadai akwai abubuwa da yawa wanda shi limami yake ɗauke ma a matsayinka na mamun shi wanda in ba don albarkacin yin sallar jam'i ba to sai ka yi su dolenka amma sanadiyar kana bin liman a cikin jam'i to liman ya ɗauke ma abubuwa kuma haɗuwar musulmai su yi jam'i alkhairi ne kan alkhairi alkairan ba sa kirguwa a haɗu a cika masallaci a yi jam'i to bayan wajibin da aka sauke na sallah to akwai alkhairai na zamantakewar rayuwa na duniya da lahira a ƙarƙashin bin sallar jami'i na farko tana haifar da haɗin kai ta al'ummar da suka haɗu suke sallah abun ibada guda ɗaya to babu shakka ana zaton za a iya faɗa musu alkhairin duniya da lahira a wannan masallacin su ɗauka domin sun san ba wasa ba ne haɗa sagu kuma ba wani son zuciya ba ne haɗa sagu ba harka ce ta neman kuɗi ta haɗa sagun ba al'amari ne kai tsaye za ka iya danganta shi da lahira duk wanda ya zo masallaci a ya yi sallah ko ya zo masallaci ke ƙoƙarin bin jam'i to kamar kyakkyawan zaton ya zo neman lahira ne duk wanda ya wanke zuciyarsa ya zo neman lahira abun Allah to babu shakka zai saki zuciyarsa akan duk abin da aka faɗa masa a wani gun alkhairi ne babu zancen ƙarya babu zancen yaudara a duk kyakkyawan zaton da muke wajen ibada irin waɗannan an fahimta abu na biyu za a iya fahimtar waye mai larura za a iya fahimtar wane ba shi da lafiya har in an ga sallah ɗaya biyu uku hudu bai zo ba kuma a adatan an saba ana wannan salloli da shi dole za a bincika a gani wani kwa lafiya idan har an ji iya cikin wani yanayi to za a sauke wani wajibi na haƙƙi zuwa ka dubo shi kamar addu'a a matsayinsa na ɗan'uwanka musulmi tunda haƙƙinsa a kanka akwai iyadata hu iza marida dubo shi a lokacin da ba shi da lafiya abu na gaba yadda malamai suke bayani za a iya gano waɗanda suke buƙatar a ilmantar da su ilimi na addini a cikin wani al'amari duk wanda aka ga ana sallah kuma har na kusa da shi da na kusa da suka fuskanci akwai basic abubuwa a sallar bai sani ba to ka wajibi ne a mai nasiya ɗaiɗe ko ko nasiya ta jami'i abu na gaba a wannan degu da ake sallar jami'i to za a dinga ƙulla wa'ansu abubuwa na alkhairi hatta wani ya samu dama zai iya kai wa'ansu makaranta iya da damar sama wa mutane admission to a masallacin da kake sallah nan ya kamata ka fara tabbatar da wannan alkhairi naka kafin ka je wani gu akwai yara akwai matasa akwai ƴaƴan waɗanda kuke sallah da su sun cika requirement da ake bukata su ya kamata ka fara tallatawa mutum ɗaya biyu ya zama to da sunan masallaci ya tafi ko harka ce ta aiki Allah ya baka dama zaka iya daukan aiki to ya kamata a ce masallacin da kake jami'i nan ya nan yafi dacewa ka fara tallatawa ko ka fara yaɗa wannan alkhairi kafin ji wani gu kai in ta kai ta kawo ma hatta cikin masallatai an haɗa auratayya tsakanin yar wannan da ɗan wannan ɗan wannan da yar wannan ko tsakanin wani da wanci duka in dai har mun yadda mun saki zuciyarmu cikin masallatai to irin wannan alkhairan da yawansu suna faruwa waɗanda gune dama cibiya ce ta alkhairi Allah ta'ala ya ba mu ikon ɗabbakawa to sai malik ke cewa hadisi na farko a babin daga abdullahi bin umar radiyallahu an ko radiyallahu anhuma da shi abdullahi da umar ɗin babansa duk sahabbai ne duk sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a abdullahi dan umar yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul jama'a sallar jami'i sallar da za a kira sallah a masallaci wanda ake salloli biyar a ciki masallaci ratibi an fahimta ka zo wannan gu ka yi sallah a bayan limami afdalu salatul fazzi ya fi falala akan mutum ya yi sallah shi kadai alfazzi shine almunfarid kenan mutum ya yi sallah shi kadai falalar ɗoriya ce kan bi saba'in wa ishiri na daraja ɗoriya ce a kan darajoji har guda ishirin da bakwai yanzu na min sallan magariba a cikin jami'i ko ba haka ba to a ce wani wata larura wani uziri ya sanya bai samu sallar jami'i bai koma gefe sallarsa shi kadai to kai da kai sallan nan cikin jami'i darajojin da za a baka a bayan ka sauke wajibin da Allah ya ɗora ma sai an baka darajoji guda 27 shi kuma wancan yi ya yi sa maza ba shi ƙwaya ɗaya an fahimta ko malamai suna cewa daraja ɗaya idan kai sa Allah ya karba sai baka aljanna akan an fahimta to lalle ilalla kun ga yin sallah a cikin jami'i ba karamin alkhairi bane alkhairi ne akan alkhairi shi yasa akwai Abu Zur'a ɗaya daga cikin magabata an ce idan wata larura da wani tsautsayi yasa bai samu sallar jami'i ba uzurin kuma karɓaɓɓe a shari'a yasa bai samu sallar jami'i ba an ce idan ya zo yi wannan sallah ka kaddara sallar magariba ce bai samu a jami'i ba to idan ya zo yi wannan magaribar to ya sake yin salloli raka'a uku uku uku na nafiyar haso 25 iya cewa wai Allah ko Allah ya karba ya ban lada daidai to zan iya kawo mun wancan ladan da nayi asararsa an fahimta domin sani da kuma tabbatar da irin wannan hadisi mutum ya sasu a zuciyarsa yana aiki da su kun ga ashe gaskiyar sahabbai har idan mutum ya rasa sallar jami'a ake mai jaje daraja ɗaya daga cikin waɗannan darajoji guda 27 babu dukiya a duniya da za ta siye ta babu ita a ranar alkiyama ba ma ta kai da daraja ba lada ƙwaya ɗaya da za ka tara dukiyar duniyan nan kaf ka ba da ita to ba za a baka lada ƙwaya ɗaya bayan ka mutu to ka gashe min babi aula ne har in mutum musulmi ya rasa sallar jami'a mai jaje ya fi dukkan wata dukiya da ya asararta a duniya kwatanta da kowace irin dukiya wallahi misin da ya yi da asara da ya ta sallar jami'i ta fi wannan an fahimta sallar la'asar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya yi sakaci bai samu sallar la'asar a jami'i ba to ka kaddara mutum ne mai iyali mai hannun jari mai dukiya a wayi gari a ce da iyalinsa da kafatanin abin da ya mallaka na gida da dukiya da kadarori ya wayi gari ya rasa komai sai shi kadai ya ragu a rayuwarsa faka anna ma autara malahu maluhu wa ahluhu haka manzo Allah ce duk mutumin da aka yi la'asar baya cikin jami'i to ka kaddara kaman yayi asarar dukiyarsa da duk iyalinsa gaba daya to akwai wata asara da za ku tanta da wannan amma duk da haka musulmai suna sakaci da wasa da sallar jami iya ta wasa bai san irin abin da yake bari bana na alkhairi bai san kuma irin asara da yake dora wa kansa ba ku duba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam iya jinyar ajali ba amma sai ya dafa wansa daga cikin sahabban su yake tawa masallaci iya dafa su baya iya tafiya shi kadai ya dafa wannan ya dafa wannan sai ne zo masallaci akwai lokacin ma da ya zo masallacin sallah a tsaye ta gagare shi sai ya zauna a zaune yake musu sallah har su suna tsaye shi iya zaune sai musu ishara su zauna domin wajibi ne in za ka bi liman iya sallah a zauna kai ma zama za ka kai sallah ina ma ji ilil imamu liyu tammabi an samu ku liman domin ku yi koyi da shi saboda haka wajibi ne mu dinga kokarin kiyayewa an ce sa'id ibn al-musayyib Allah ta'ala ya kara masa rahama an ce an taɓa shekara wajen ishirin da wani abu ko da hudu ko da shida bai taɓa misin na sallar jami'i guda ɗaya rayuwarsa ba ba kwana ba ba fa watanni ba a shekaru sama da shekara ishirin bai taɓa rasa sallah kwaya ɗaya ta farilla a jami'i bai taɓa yi ba domin kiyayewa da yake da kuma dama Allah ya san zuciyarsa a tsaye take sai ya taimake shi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi kokari cikin al'amuran mu Allah ce sai mu yassare musu hanyar amma yanzu da wahala ka samu mutum ko a cikin nan namu a ce a sati guda sati guda a ce bai asara sallar jami'i ba sai dai irin su malam liman wannan amma amma ka mu kam a samu wani a ce sallar asuba yayi jami'i azhar jami'i la'asar jami'i magriba jami'i isha jami'i wannan ya isa a jinjina masa a wannan rayuwar dai salloli biyar din nan ne ya ce ba wanda ya bisa dinta jami to babu shakka ya kai a jinjina masa to magabata suna tsawon shekaru da yawa wallahi ba su yi asarar sallar jami guda ɗaya ba domin irin wannan hadisan suke tunawa an ce akwai wani daga cikin magabata shi tun kafin a kira sallar zai alula ka kaddara muna sallan azahar karfe ɗaya ko sha biyu da wani abu to yi tun sha ɗaya ko sha ɗaya da rabi zai alwata yi masallaci sai wani ke cewa na kabar ya kira sallah mana ce a ai gaba lalle yake kira ai in ana kiran mutane ya gafala ne amma ni kam he da ki haka ya ce ce gafala ya kira yau he da kiran ya same ni a masallacin ne domin ya riga ya sa abin a ransa ya ce he kullum ana kiran ka zaka zo an fahimta kaga wannan sa abin a rai shi yake kai irin waɗannan saboda ka ya kamata mu gane cewa ba wai kankanin abu bane shari'a za ta baka dama ka bar sallar jami'i wala ba kankanin abu bane ba kankanin abu bane ku duba inda gunda ya kamata a yi wa musulmi uzuri ba gunda ya kamata kamar gunda yake yaƙi yaƙi kuma domin ɗan kalmar Allah yake yaƙi ba yaƙi neman duniya ba amma a wannan yaƙin Allah ta'ala yake ce in za ku yi sallah to a jam'i za ku yi sallah wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salah ka tsayar musu da sallah cikin jam'i ana yaƙi fa a kashe musu su kashe amma an ce in za a yi sallah ba a yadda kowa ya yi sallah shi kaɗai ba a yi jami wa an sun zo su bi manzan Allah sallah sallah alaihi salama wa an suna can suna tsari abokan gaba idan ya yi wani adadin raka'a ko raka'o'i da su sannan sai a juya wancan su sallame su je su tare wancan gun su kuma wancan zo su ƙarasa su bi manzan Allah ya musu sallah haka ake yi to kaga har in a fagen yaƙi ba a bi mutum uzuri ba to kai kam a yanzu menene kuma za a baka uzuri a kansa ka duba da yaƙi da yayan uwa yanda ake fargaba da darura a lokacin da ake kwafsa yaƙi amma a lokacin an ce in sallah ta yi ku yi ta a cikin jami'i kar ku yadda ku yi sallah ku mutum daidai daidai to wannan hadisi kwarai da gaske iya cikin hadisi da suke nuna falala da kuma hasara ga mutumin da yake barin sallar jami'i gaskiya iya hasara da bata da iyaka kuma duk mutumin da yake kwatanta bin sallah a jami'i babu shakka iya cikin mutane masu samun rabo kuma iya cikin mutane masu kula da irin alkhairan da Allah ta'ala yake ajiye a wannan fage Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa hadisi na gaba a wannan babi daga sai na Abu Huraira Allah ta'ala ya kare da shi an Abi Huraira radiyallahu anhu qala daga Abu Huraira Allah ta'ala ya kare da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace salatu rajuli fil jama'a tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa 20 da'ifan manzon Allah yake cewa ta wannan hadisi na Abu Huraira Allah ya kare da shi yace salatu rajuli fil jama'a mutum yaje yi sallah cikin jami'i a kira sallah ka yi alwala ka taho masallaci son samu ma ka yi nafi da fili kafin liman ya zo a zo a yi sallah da kai ta jam'i to mazan ala ce wannan sallar da kai a cikin jam'i to da'af ana lillinka ladanta ana lillinkawa ala salatihi fi baitihi akan mutum ya yi sallah shi kadai a gidansa bai taho masallaci ba wa fi suqihi ko yi sallah a shagonsa ko a kasuwarsa bai taho masallaci ba kamsan wa ishirin na ta'ifan sai an lallinka wannan darajar sau ishirin da biyar a kan mutumin da ya sallar shi kadai wanda ya koyi a gidansa ko a masa ko a kasuwarsa ko a ina ne idan ka zo ka fatse zaman gidan ka fatse kasuwar ka fatse zaman ofis ka zo aka yi sallar jam'i da kai to sai an lallinka darajojin da za a baka fiye da ishirin da biyar a kan mutum ya yi sallah a gidansa ko a kasuwarsa wazalika annahu idza tawadda manzala ce hakan iya kasancewa idan yayi alwala fa ahsana alwudu'a kai alwala ka kyautata alwalan ita karanta alwalan ma yanzu akwai kalubale da yawa dan da yawa an za su yi alwala sai ka ji gyaran su a shari'ance wani abin ma kuma idan sun yi rashin sanin ne ba wai kuskure bane na an sani a kuskuren da ba a sani bane da yawa daga cikin musulmi ta alwalama a shari'ance akwai kusakurai da yawa a ciki kuma kusakuran na rashin zuwa a koya ne na rashin zuwa makaranta a koya ma to idan ka yi alwala ka san alwala a shari'a ka kyautata alwalan yake cewa su makaraja ilal masjid sannan ka taho zuwa masallaci daga gidanka ne daga ofis ɗinka ne daga shagonka ne daga gonanka ne ka yi alwala ka kyautata alwala ka taho masallaci la yakhrujuhu illa salah babu abin da ya fito da kai daga gida ko daga shagonka ko daga kasuwanka sai sallan nan ce kawai kana gida kana wani uzurin ka ji lokacin sallah yayi ka fatse uzurin kai alwala ka taho masallaci haka ake ne ko kana kasuwa ana ta hada hadar kasuwa ka ji an kira sallah ka fatse ka rufe shagon kai alwala ka taho masallaci purposely dai wannan sallah da ta huta ta yi ba abin da ya baro da kai daga inda kake sai wannan sallah din an fahimci da shi ne la ya kharujuhu ila sala sun ba ya kutu kutuwa nam lewa lam ya kutu kutuwa to ba zai taku kowane irin taku ba daga duk inda ka taho din ko gidanka ko shagonka ko ofis ɗinka illa rufi'at lahu biha daraja face sai wannan kowane taku da kai zaka taho gun sallar jami'i face kowane taku ana ɗaga ma darajarka an fahimta kowane taku za ka yi sai Allah ta'ala ya sa mala'iku suna ɗaga ma daraja wa hutta anhu biha kafiya kuma ɗaya takun ana goge ma laifuffukanka sawun dama ɗaga ma daraja takun hagu goge ma laifuffukanka hagun Allah ka ƙaddara a ce za ka yi rabin tafiya rabin kilomita kafin ka zo gunda za ka yi sallar jami taku nawa za ka yi duk adadin takunka to wannan alkawarin da Allah ya ma sai an cika ma shi takun kafar dama a dinga daga ma darajarka takun ka na hagu a dinga goge ma laifukanka wannan hadisin sahabbai suka ji wa'ansu gidajen su iya kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka sai da gidajen su kawai sai kuma can baya domin su abin da ke sai suke ba irin mu bane yanzu idan wani wani ya ce ga wani bai da hankali ai gidansa mai kyau a cikin jama'a GRA ko ko a nan Federal Locus ko a ina ne kowai ya siyarwa dan ya ji wani malami iya wa'azi ya siyare kuma can bayan dutse ana ya bai da an gani wallahi ayo sai ka samu masa fatar wannan magana kaga in dai cikar hankali ne ko bin shari'a da bin addini shine hankali duk hankalin da baya bin addini ba hankali bane ba ba hankali bane shi hankali shine dama babban aikin hankali ya zaba ma abin alkhairi akan mara alkhairi duk wanda yake ƙoƙarin zaɓen lahira to wannan hankalinsa shine mai kyau akan duniya dan da Allah ke siffanta wa'ansu da ya fishi da su cewa ke bal tu'thiruna al-hayatad duniya su ɗin kawai duniya suka zaba wal akhiratu khairun wa abqa wanda ya zaɓi lahira shine mafi alkhairi kuma mafi hankali an fahimta saboda kada suka ji hadisin kawai su dinga sai da gidajensu a kusa da masallaci su kuma can baya domin su ga irin takun da za su yi taku ɗari kai taku ɗari biyu kai duk kowane irin taku kai in dai abin da ya baro ka daga inda kake sallah ce ta jam'i to Allah ya ce za a dinga ɗaga ma darajar ka ana goge ma laifukanka ko da wannan karabota baka ci riba ba yanzu akwai kuɗin da zaka bayar ko da ƙasa zai taɓo sama akan a goge ma laifi ɗaya gun Allah wallahi babu shi akwai kuɗin da zaka bar a ce za a ƙara ma darajar lada a gun Allah wallahi babu shi sai dan kai sadaka da kyakkyawan ne Allah ya karba an fahimta amma wai dan ka bayar amma baka yi wallahi baka isa ba babu wannan dan adam din amma ga abin da zaka yi cikin kwanciyar hankali cikin sauki ka tara wa kanka alkhairi kuma ka goge wa kanka shari musamman yadda zunuban nan suka yawa duk inda dan adam yake sai wanda Allah ya kiyaye a gida zunubi a waje zunubi a kasuwa zunubi duk inda kaje zunubai ga sanan sun yi saukin aikatawa to ya kamata a ce muna kulawa da irin wannan don mu dinga sassaƙewa kan wannan zunuba kun san babu matsala da take babbace marar misaltuwa a ce mutum ya je lahira zunubinsa iya da yawa wallahi tallahi wannan tafi komai zama matsala da bala'i tun da yawan zunubai shine zai indiketin zuwa ga yawan matsayinka na azabar wutar jahannam an fahimta tunda ma'aunin shine da lada da zunubi su ne ma'aunin da za a auna a gane a wani gida kake idan zunubi ya rinjaya to babu shakka ɗan adam ba zai samu rama a wani lokacin ba azaba da gidan wutan ne muku masa haka nassin qur'ani ya tabbatar idan kuma kayi sa'a kana layin wanda ladan su sun rinjaya an goggoge mu zunuban kusan kakkara ladan da yawa ladan ya yi rinjaye kan zunubin to shi kuma gidan rahama gidan jinka shi ne masaukinsa wannan shi ne ma'aunin kawai ba ma'aunin shekaru ba ne ba ma'aunin tarin karatu da kwalaye ba ne ba ma'aunin tarin dukiya ba ne a ma'aunin kawai zunubi da lada ne kawai shi ne abin awo a lahira kuma shi ne matsayi a lahira a lahira ba wani abu da za ka yi fowar ɗan uwanka matsayi sai da in ka fi tarin lada kawai amma ba wani shekaru ba wani kuɗi ba wani makamai da aka riƙe ba komai wannan duk a duniya aka yi su an basu a duniya kawai yasa qur'ani yake cewa ita alkiyama khafiratur rafi'a khafira ita alkiyama tana sauke darajar wa'ansu rafi'a kuma tana daga darajar wa'ansu da yawa za ka yi mamaki wa'ansu a duniya ana ta daga musu a hannu ana ta musu jinjina ana ta tara musu ƙasa ana ta kamba masu sai an je lahira za ka yi mamaki ba komai ba ne su kasansu a duniya da irin matsayin da suka rike ake musu amma wallahi sun je lahira matsalar zunubi ta sa ana tattake su ana wucewa kuma wanda kake gani a idanka ba komai bane bai yi boko ba ba da kwalin komai bai rike mukamin komai ba talaka ne ba da komai inda iya bin Allah har Allah ya mai arzikin tara aikin lada da yawa kuma irin su ne wanda Allah zai daga darajar su a lahira ana sha'awar su wannan shine ma'auni guda biyu wanda dukkan musulmi ya kamata ya hankalta da wannan duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙarin ganin kullum aikin alkhairin ka fi yawa kullum manufarka ta kyautata to shi ne lada yake tawuwa kullum mummunan manufarka ka rage mata ƙarfi a kullum yawan aikin zunubinka ka rage masa ƙarfi to wannan babu shakka ka yi wa kanka tanajin alkhairi a gobe alkiyama an fahimci wannan da kyau ko saboda haka wajibi ne mu dage da irin abin da duk zai tara mana lada a gaban Allah mu haƙura mu haƙura mu haƙura da irin abubuwan da zuciya take kaɗa mana su na son holewa da sharholiya da yawan aikin saɓan Allah mu danne zuciyarmu daga wannan dama Allah ta'ala yana cewa fa amma man khafa maqama rabbih sai cewa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa wanda ji tsoron tsayuwa a gaban Ubangiji ranar lahira sannan ka hana zuciyarka abin da take so na shari to Allah ce irin waɗannan mutane aljanna ce makomarsu Allah ya samu na ciki saboda ka sai an hana zuciya ta kaɗa ma wannan ta ce ka je can ta ce ka tafi can in dai gun ba gun alkhairi ba ne ka yi ƙoƙarin taka mata birki ka hana ta to wannan alama ce kana yi wa kanka tanajin alkhairi a gobe alkiyama an fahimci wannan da kyau saboda ka wannan shine abin da sabai suke yi su ainihin ƙauracewa kusa da masallaci su koma nesa domin su dace da kowane taku ana ba su lada sannan kuma kowane taku ana kankare musu zunubai sannan manzon Allah ya ci gaba da cewa sallallahu alaihi wasallam fa iza salla idan har ka zauna kai sallah din lam tazali lil malaika tusalli alai mala'iku ba za su gushe ba suna yi ma addu'a yanzu ka kaddara mun yi sallan magariba ai ko kuma dukkan mu gamu a cikin masallaci muna jin sakon manzon Allah kuma muna jiran sallar isha'i to a yanzu nan mala'iku suna mana addu'a a yanzu nan haka haliya wani dan wani Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza kuma addu'ar mala'ika mustajaba ce da annabi da mala'ika in sun ma addu'a karbabbiya ce su ba ta da maki domin tsarkaka kun bayi ne a gun Allah addu'a su karbabbiya ce kuma ita sallah ita ce ibadar da tun kafin ka yi ta ana baka ladanta yanzu misali kana cikin masallacin nan da alwalanka da kuma kana jiran sallar isha'i ba abun da ya tsaye da kai illa jiran sallar isha to a yanzu ma ladan sallah ake rubuta ba da za ka yi alwala karfe sha ɗaya ka taho masallaci ka zauna kai ta nafilfili kana karatun alƙwari kana jiran azhar to bayan ladan nafilar bayan ladan karatun alƙwarin to ladan sallar farilla ake rubuta ita kadai ce ibadar da an ka zo domin ta to an fara baka ladan tun kafin kai ta haka nan da za a yi sallan ka zauna cikin masallaci ba abin da ya zauna da ka illa a zakar da sauran aikin alkhairi to nan ma za a sa mala'iku su dinga rubuta ma lada kana sallah har sai ka bar masallacin irin wannan ne magabata suka ɗauka wata rana an ce shekul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama akwai ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawziya ya ji gunsa za su tattauna kan wata matsala ta addini sai ji gunsa tunda asuba ya je masallacinsa akai sallan asuba to da akai sallan asuba sai shekul islam dan koma gefa kamar zai azkar azkar din da ake bayan sallolin farilla shi kuma ibn al-qayyim iya bayansa haka iya jiransa ya dan kammala azkar ɗinsa ya tashi ko ya juyo sai ya sami histatuna an ce shi iya bayansa shekul islam ɗin bai juyo ba shi kuma ibn al-qayyim bai tashi ba har sai da lokacin sallar azhar sai sai da rana ta yi zawali iya zaune iya ta ambaton Allah iya ta azkar bai dawo gidansa ba bai ce ina zai je ba har sai da lokacin sallar azhar ta iya gunde sallar asuba a zaune waɗannan bayin Allah da aikin alkhairinsu duk inda ka jan ambace su kan aikin alkhairi ne amma duk da haka ba su gamsu sun ji sun kai domin tsira bai suna hada da irin wannan aiki kuma ga wata gara basa da dewa daga cikin muke barinta hadisi mai inganci manzo Allah kita duk wanda ya sallan asuba ka zauna a cikin masallaci kana kana yin duk abin da Allah ya hore ma istighfari ne salatin annabi ne la ilaha illallah ne karatun alqur'ani ne kana zaune baka fito daga masallacin ba har sai da rana ta fito ka tashi kai sallah raka'a biyu ta nafila to manzon Allah ya ce an rubuta ma ladan aikin haji da umara dan Allah da musulmi muna tana da irin wannan fallar zamu dinga barin wannan fallar tana wuce dududu kuma awa ɗaya ne ba idan ka ɗauka ka yi sallan asuba ƙarfe biyar ko da nawa ke ana kudu da arba'in da nawa da hamsin da biyar to yanzu shiruk ɗin yana bayyana hudun da arba'in da bakwai ko da takwas kai biyar kai afuwan biyar da arba'in da wani abu don ka ɗauka bai ba awa ɗaya awa ɗaya ne tsakanin shiruk ɗin ya bayyana yanzu akan waya awa nawa kake batawa ko a hiyar da kake a majalisa awa nawa kake bata amma wannan awa ɗayan da za ka yi daga sallan asuba zuwa awa ɗaya bayan sallan asuba alkhairin da Allah zai ba kaman ka je ka yi umara da hajji manzon Allah ya ce aikin hajji ma da shi kai haka ya faɗa a hadisi to wai Allah a ce ma ka taƙaita duk sati ka na yi mana in ma kullum ɗin ya ma yawa ba za ka iya yi ba za ka je ka jibi bisa ga facebook ka ga ina ne duk dai ka je ka yi ta yin kayanka to amma a ce a sati ka yi sau ɗaya mana in ma satin ya gagara duk wata ka yi sau ɗaya mana a wata ka sa rana ka ce yau dai kam sai na zauna na na cimma wa kai da wannan ayyukan alkhairi kuma wannan duniyar ba wani sabon abu ba in dai ganin labaran nan ne da ganin shirin nan wallahi ba za su kare ba in za ka kwatanta ka yi kokarin rufe wayanka hawa wannan social media ka yi sati sannan ka zo ka bude game zai canja ba wani abin da zai canja abin da ka saba gani ka saba ji shine dai ba abin da zai canja mun riga mun mun sa zuciyarmu ne akan abin mun ba ta amana ta yawa wani gani yake ba da data auya saka ba da lafiya ba gani yake ko wani abu ake ta yi bai sani ba kuma nan ku kashi 70 80 duk shari ne 80 cikin 100 wallahi shari ne kaɗan ne alkhairin da yake bayuwa a ciki sau duka irin wannan falalon ya uwa ya zamto yana mana jagora idan mun zauna mun ji karatu mu dinga ɗabbaka shi a cikin aiki Allah ta'ala kullum yana son mu da rahama iya son mu da jin kai kuma kullum abin da malamai suke faɗa muna cikin wani lokaci mai haɗari ne muna cikin ƙarshen duniya wallahi ya uwa in ma baka sani baka sani yanzu ka ɗau mutanen da suka rasu nan shekara hamsin baya kakanninmu da sauran malamai shekara hamsin baya sun rasu misali su fa a cikin littafinsu na hisabi ba waya a ciki ba ko da kwai shekara hamsin bai waya ta bayyana ne ba amma kai da ni yanzu a cikin littafin ma akwai maganar waya a ciki amma su babu wa'ansu abubuwan duk babu Allah ta'ala bai kadar sun sa sun same su ba amma mu yanzu bala an kullun yawa suke yi abinda zai raba ka da Allah abinda zai hada ka shin Allah kullun su ne suke yawa a duniyar ko mun kasa hankalta abubuwan alkhairin gaba ɗaya kusan ƙaurace musu muke da shaidan da duniya duk suna raba mu da hanyar alkhairi kullum in ka ji labari in wani sabon abu ya bayyana to a galabiya shirin sa yafi yawa shirin sa yafi yawa mu dinga tunani akan wannan mana tun daga sahabbai zuwa tabi'ai zuwa tabi'u tabi'in inda fa suka je din mu ma fa nan zamu je ba kuma abin da suke sa ran samu suka haƙura da jin daɗin duniyar mu ma fa shi muke so mu samu ba babu abin da suke nema fiye da aljanna ba kaji an ce sahabi wani sun wuni dibino ɗaya aka raba musu yin abincinsu tun daga safe har dare wallahi ba dan ba su san daɗin naman kaza ko naman rago ba ne a'a wallahi sun sani me yasa suka kaurace lahira suke nema kaji an ce wani sahabi ya fito da duk abin da Allah ya hore masa ya bayar wallahi ba bai san daɗin kuɗi ba ne ya sani me me yasa yi wannan lahira yake nema kaji wani an ce ya fito ya fito ko ya dawo ko ba ya dawo ba ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen jihadi wallahi ba lafiyarsa bace bai sani ba kuma ba rayuwar duniyar bace baya su duk iya su me yasa yi wannan lahira yake ne ba kaji an ce abubakar yayi umar yayi usmanu yayi aliyu yayi sauran sahabbai duk sun yi kuma manufar aljanna suke nema da ni da kai a yau ma manufar mu aljanna muke nema to in ka kwatanta aikin su da rayuwar mu da tamu dan Allah wani hisabi ya kamata mu yi wa kawo in ba ma jin kan Allah da rahamar Allah ba ko tsaran aljanna ma za mu yi a wani lokacin wallahi ba za mu sarai ba dan dai rahamar Allah bai faɗi shi kuma jinkan Allah mai yawa ne amma in dan ta aiki ne ko kwatantawar wallahi tallahi kanjin aljanna ma ba za mu ji ba ku duba sahabi ne fa sai na Abubakar radiyallahu anhu an ce sau uku iya kafatanin abin da Allah ya hore masa iya bayarwa yawa musulunci ya gidi shi ya zauna coverless ba da ko kobo wata rana manzan Allah ya ce abubakar to ka ɗauko dukiyarka duka ka bayan me ka barwa kanka da iyalinka sai ce manzan Allah akwai alkawarin da Allah yi da kai shi na barwa iyalina Allah ya ce in tansurullah ya surku har in dai kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku ni na da wani alkawarin abin da ya faɗa kenan kuma bai mutu talaka ba sai na abakar iya cikin masu kuɗin sahabbai wanda sun mutu sun bar dukiya a duniya wannan abin ya yi bilib da shi shi kenan amma kai ba saboda ka wannan ya dinga gyara mana rayuwar mai uwa musan cewa muna cikin wani lokaci mai haɗarin gaske wanda abubuwan na saɓan allah sun fi yawa a yanzu kuma abubuwan da ya kamata a kusanci allah da su a yanzu kuma suna karanci allah ta'ala ya taimake mu daga cikin abin da manzan allah ya ce mala'iku suna yi ma ba innahu fa iza sallako lam tazal al mala'ikatu salli alai ma da mafi musallahu matukar iya wannan gun da yi sallah har ma ga abin da mala'iku suke cewa inji manzon Allah Allahumma salli alai ya Allah kai mai salati Allahumma ghafir lahu ya Allah kai masa gafara haka mala'ikun za su ke faɗa ma kana zo na gun da kai sallah baka fita ba suna taima wannan addu'ar Allahumma rahamhu ya Allah ka ji kansa wala ya zalu fi salatin man tadara sala manzon Allah ce ba za ka gushe ba ana rubuta ma ladan sallah matukar kana jiran wata sallar ta zo ta same ka an fahimta in kana jiran wata sallar ta zo ta same ka to duk jiran da za ka yi ba to ladan sallah ake rubuta ba za a kushe ba kana cikin sallah ma'ana ana rubuta ma ladan sallah man tadara sala matukar zaman da kake jiran wata sallar kake ta zo to lalle ilalla lada ake rubuta ba Allah ya ba mu ikon kwatantawa hadisi na gaba daga abi huraira radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace asqalus salati alal munafiqin yace sallah da tafi nauyi akan munafikai sallah mafi nauyi kan munafikai inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce salatul isha'i wa salatul fajr shine sallar isha'i da sallan asuba ya sama gabata in sun ga mutum iya sakaci da wannan sallar guda biyu to babu shakka suna muna da maza zato kuma an ce ko wata shaida ma ta alkhairi ba za a bayar a kansa ba kai an ce magabata har in sun san kana sakaci da sallan asuba da isha ko aure ba za a baka tunda alama ce mutum ba mutumin kirki bane an fahimta tunda manzala ya kwatanta wannan da munafici ko shiga layin cikin munafikai sallah ce masu nauyi amma akan munafukai ba sa iya daurewa ba sa iya tabbatuwa a kanta akwai wani magana da nake gani wallahi alim bi sihatiha an ce duk mutumin da ya kokari yayi sallah 40 cib ta asuba a cikin jami'i to shi wannan mutumin an fidda shi daga layin munafirci an tsarkake zuciyarsa ba zai taba fada cikin layin munafirci ba duk wanda yayi wannan an fahimta to wannan iya nuna kan cewa duk mutumin da ga iya sakaci da sallan asuba ko sallan isha'i a jami'i to babu shakka akwai alam na minafirci a tattare da shi Allah ta'ala ya tsare mu sai yake cewa walau ya alamuna ma fiha da dai a ce mutane sun san irin alkhairin da yake cikin sallar isha'i da sallar asuba sun san irin alkhairan da ke cikin sallar asuba da sallar isha'i a cikin jami'i mai ke cewa la'atauhuma walau habawa wallahi da hai sun zo wannan sallah ta asuba ko isha ko da rijin ciki ne ine habwan ko da rarrafe ko da jan ciki to sai mutum ya jawo jikinsa an yi sallar isha da shi a jami'i ko an yi sallar asuba da shi a jami'i manzon Allah ya ci gaba da cewa walaqad hamamtu haqiqa na himmatu an amura bis salah fatuqam nayi umarni a tsaida sallah a kira sallah a tsaida sallah ayi iqama su ma'amar rajulan manzala sannan na umarci wani daga cikin sahabbai fasalla bin nasi na ce kaiwa ne shiga gaba kaiwa mutane sallah sun mantalik ma'i rijalun sannan manzala ce na ja wata tawaga na ja wata zuga da ni an su mazaje ma'ahum huzam min haɗab waɗannan mutanen kowa iya da makamashin wuta a hannunsa kamar iya da abin da ana jefa shi wuta za ta kama kowa ya yi guzurin kirare ko abubuwa da na makamashin wuta maza Allah ke ce da ni da waɗannan mazaje masu makamashin wuta hannunsu mu tafi ila kaumin lam yashadu na sala mu je mu samu mutane da ba sa zuwa sallar jami'i fa uhriqa alaihim buyutuhum bin nar mu kone gidajensu da wuta gaba daya ku duba manzon Allah da Allah yake cewa bil mu'minina raufur rahim manzan Allah game da masu imani mai jin kai ne mai tausayi ne amma ya faɗi wannan magana ya ce ya himmatu a kira sallah ya sa a ta da sallah wani ya ci gaba da wa mutane sallah shi kuma ya jagoranci tawaga da yi da wasu sahabbai a je duk gidan da aka tabbatar ga mai gidan baya zuwa sallar jami'a kone mai gidan to ka duba wannan himma da manzan Allah ya yi da wannan labari da ya faɗa ai ya kamata mai hankali ya tsorata ai ya kamata akwai magana gargashin wannan akwai magana ko da manzon Allah bai yin ba bai aikata ba ai akwai magana a ciki akwai tsoratarwa mai tsanani akan cewa manzon Allah ya himmatu ya je ya samu mutanen da suke fakewa gida ba sa zuwa sallar jami'i a kone musu gidajensu gaba daya ya himmatu yayin wannan kaga duk mai hankali ya kamata yawa kansa qiyamul layli ka yi ƙoƙarin tabbatar da rayuwarka kana yin saloli cikin jami malik ya cewa hadisi na gaba daga abdullahi bin umar allah ta'ala ya ƙara yadda da su da mahaifin da ɗan kenan an nabi sallallahu alaihi wasallama manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kale ke cewa idza sta'azanat ahadakum imra'atahu ila al-masjidi fala yamna'uha manzan Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallama idan matar ɗayan ta nemi izinin sa za ta je masallaci ta yi sallar jami'a kare hana ta an gane ku amma da sharadi sharadin shine akwai aminci da kuma kokarin kiyayewar cakudar su matan da maza da kuma za ta fito da shiga ta musulunci ba shigar zuwa gidan biki ko zuwa gun aiki ba ba shigar zuwa kasuwa ba tabbatar ta shiga ta addini ko masallacin akwai gwanda aka yi providing na mata ne kawai za ta iya zagayawa ta je iya su ya su mata a samu musu sufika ko suna bin jam'i daga baya to har in an cika wannan matakan to idan iyalinka ta ce za ta je masallaci ta yi sallar jam'i ba za ka hana ta ba amma yan sharrin suna wahalar cikawa gaskiya suna wahalar cika in ka ga masallatai an yi tsara guna mata sosai a manyan makaranti jami'o'i ko abin da ya kama da wannan amma mu a galabiya masallatanmu na cikin gari ba a wannan tsari kuma an ta fito a galabiya sai ce kuɗi ne da maza saboda ka in dai wannan sharaɗin bai cika ba to babu shakka ta zauna ta yi sallah a ɗakin ta shi fa alkhairi an fahimci wannan da kyau ko ta yi sallah a ɗakin ta shi fa alkhairi akwai a maganganu da yawa ƙarƙashin wannan kamar yadda malamai suke yi cewa kamar masallaci misali ana darasi kamar nan to hatta su mutanen unguwar ko da ba a yi masallaci iya na mata ba to a samu wani gida daga cikin makotan masallaci a ce matan wannan gun suna tarwa su ji karatu tunda musuluncin nan gaba ɗaya namu ne da su tunda a galibiya su suna da ƙarancin jin wa'azi ba kamar maza ba ne mata suna da ƙarancin jin wa'azi wata wa'azanta ma sai ramadan ramadan kawai sai shekara shekara wata a shekara ma ba ta zagon karatu to malamai sun ce har in an samu masallaci da ake ta'alimat ake koyarwa kamar abin da ya shafi irin wannan tsarin sallah tsarin tsarki tsarin kaza ƙarin kaza to ya kamata bai kamata a ce su matan yankin ba su amfano da wannan karatu a ce in ma babu masallacin na mata makotan masallacin gunda suke da wadatar fili a gidansu ko wata rumfa ko wani abu kaza mata za su iya taruwa to gaba ɗaya su yi wa yaron a waya da matan suna taruwa a wani tunda zaman mata babu wa'azi haɗari ne da wa'azin ma yaya ne kuma duk malintarka duk malin tana kai wa matar kawazi ta dauka ya illa masha Allah amma in ta ji wani iya fada za ta dauka in kuma haka bane kai din kai mata wa'azin unguwa da shiya da ƙasa wallahi ba ta dauka ba amma in ta ji wa'azin a bakin wani wallahi ta dauka akwai wani malamin yana koyar da mu a jami'a da kansa yake faɗa mana cewa akwai lokacin da ta ritsa yake yi wa matarsa wa'azi da kansa malami na da department na Islamic studies ya zo na yake mata wakin ga wancan kaza kaza kaza kaza da shi kamar taji can wata rana ce an fi wata ma suna zaune sai aka kunna irin sunna tv din nan kowaye afirka tv 3 aka sako wani malami yana wa'azi a daidai irin gabar da yake mata wa'azi ya take ce ah kaga ai abin da kake faɗa mara nan gaske ne shi wallahi da bakinsa mu iya mana lajja yake faɗa mana wani ya ce ni abin da ni ya faru ba na gama karanto mata nasi da wa'azi da an bi wata aka sako wani malami iya magana daidai irin abin da nake faɗa sai ki ce ah wani ayyar na abin da nake faɗa min gaske ne kawai da kun ga wannan iya cin hikimar da malamai suka ba da wannan kofar ku dinga tara su suna jin maganganun daga bakunan waɗansu za su fi tasiri a gare su za su fi tasiri amma mata tabbas barinsu ba wa'azi akwai haɗari gaskiya akwai haɗari mai girman gaske so daga wannan shawara ce musamman da yake matanmu yanzu na da ƙarancin jin wa'azi gaskiya ko a sati sau ɗaya ko sau biyu ya zamto suna taruwa sifika tana kai musu ko su mutanen masallacin da kwamiti a yi ƙoƙarin wayarin a kai sifika gun wanda sautin zai ke gamsar da su suna jin duk abin da ake yi to wannan babu shakka za ku yi za a samu alkhairi mai yawa karkashin wannan na farko lokacin za su cimma shi akan haka alkhairi kuma dole za su tsinci abubuwan da zai fa'idanci su a cikin rayuwarsu Allah ta'ala ya samu dace sai malik ke cewa manzon Allah ke cewa idan matar ɗayan ku ta tambaye zuwa masallaci fala yamna'uha kare hana ta kala fa qala bilal bin abdullah to hadisin abdullah dan umar ne yayi hadisin akwai wani ɗansa matashi mai suna bilal an gane ko sai ke cewa wallahi lalamna anna hunna sai ke cewa wallahi sai mun hana su ah an gane wallahi sai mun hana su ƙala fa aqbala alai sai abdullahi dan umar ya juyo gare shi fa sabbahu sabban sayyi'an ya faɗa masa baƙaƙen maganganu an gane ko daidai ne ka ce ya zage shi mai kaca-kaca an gane ko ya ce ina cewa manzan Allah ya ce kar ana zagana ce shi ka hana su ya mai fata-fata da ya mai ba daɗi shine anan malamai suke cewa zagin ma akwai gunda ke da amfani amma har in an taba shari'an Allah ne amma amma an taba haka ya hakuri an taba mutuncinka kaza din haka ya hakuri amma har in an taba janibin Allah to ana so ka nuna bacin ranka ana so ka nuna fishinka a wannan yanayi haka manzon Allah ma yake yi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zaka taba shi ka taba iyalinsa ko waye ba za ka ga fishinsa ba amma matukar kana taba janibin Allah zai nuna mafishinsa sallallahu alaihi wasallam ta hakurinsa shi ne ke cewa fasabbahu sabban sayya shi rawin yake cewa ma samituhu sabbahu mithlahu qattu yace wallahi ban taba jin zagi da Abdullahi dan Umar yabi irin wannan wannan lokacin wani malamin mu iya mana bayani kan wani hadisi yake cewa daidai ne ma ka ce har ma a shirye kutunta ma masa an bayyanta domin an ce sabban sayya yammai su fata-fata magana munanan maganganu waƙala yake cewa ukubiruka yanzu ina baka labari an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina cewa manzon Allah ya ce ina faɗa ma maganar manzon Allah wata qulu wallahi la lamna annahunna haka ke cewa wallahi sai ka hana su ina faɗa ma maganar manzon Allah kana faɗar wannan an fahimta shi wani abdullahi ne ba wata rana iyaye wa mutane wa'azi sai ke cewa Allah manzon Allah ya ce da sauransu yake magana sai wani daga cikin sabai a lokacin ya ce ai na taba jin Umar ya ce ya ce a yushaku an tunzila alaikum hijaratan min sama wallahi ya kusata Allah ya muku ruwan duwatsu daga sama ina cewa manzon Allah ce kana ce Umar ya ce ka duba Umar din fa babansa ne kuma khalifa ne na biyu daga sai na Abakar sai Umar an fahimta amma ke ce ina manzan Allah ya ce kana umar ya ce wallahi ya kusata Allah ya muku ruwan bala'i daga sama to yanzu ka duba yanzu maganganu nawa ne ake take maganar manzan Allah akan su wani zai ce ai shi maganar wani zai dauka ko da hadisi kaza da kaza da sauransu kaga wannan bala'in ya kai bala'i gaskiya Allah ta'ala ya tsare mu wa fi lafzin la la tamna'u ima Allah masajidallah a wani lafazin manzala kita kar ku hana bayin Allah zuwa ga masallatayin Allah ima Allah shine ima kamar baiwar Allah kenan kamar da zaka ce Abdullahi bawan Allah to mace zaka ce mata iya amatullah ko amatur rahman jam'i ne ima din an gane ko wa an kiwul ayama minkum ku wasalimi min ibarikum wa imaikum wa imaikum hadisi na gaba daga Abdullahi bin Umar din radiyallahu anhu kale yake cewa salaitu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhr an gane ko manzo Allah ya mana yayi sallaci sallah raka'a biyu kafin sallan azhar wa raka'ataini ba'daha da raka'a biyu bayan ta wa raka'ataini ba'da al-juma'a da raka'a biyu bayan sallar juma'a wa raka'ataini ba'da al-maghrib da raka'o'i biyu bayan sallar maghriba wa raka'ataini ba'da al-isha da raka'o'i biyu bayan sallar isha wannan nawafil kenan wa fi lafzin fa'amma al-maghrib wal isha wal juma'a fa fi baitihi a wani lafazin aka ce da sallan magariba da isha da juma'a to sai ya dawo gidansa yake wa fi lafazin al-bukhari lafazin bukhari an an ibn umar daga dan umar kale yake cewa haddathni hafsa hafsa yar uwarsa kenan ta bashi labari matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdatayn khafifatayn ba'da ma yatli'u al-fajr manzon Allah yana rak'o'i biyu takaitattu sune khafifatayn raka'o'i bi marasa tsayi in alfijir ya fito ma'ana raka ta alfijir kenan kuma wannan ka'idarta a gida ake yi idan an kira sallan asuba ka tashi ko dama kana zaune da alwalanka an kira sallan asuba to kafin ka taho masallaci ke so kai wannan raka'a guda biyu a gida sannan kuma sai ka taho masallaci a yi jami'i da to irin da ce manzo Allah ke cewa khairun minad dunya wa ma fiha wannan raka'a guda biyun da za ka yi kafin a yi sallan asuba bayan ketewon alfijir to ta fi alkhairin duniya da abin da ke cikin ta gaba da an fahimta sai yake cewa wa kana sa'atan la adkhulu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha wa kanat ita Hafsa take cewa wani lokacin la adkhulu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha manzo Allah bana shiga gunsa lokacin da yake wannan sallah din ma'ana idan ya tashi iya kammala sallah ko masallaci ke dawowa dama ana so a a tabbatar da yinta da sadar da ita kuma da sallar asuba da ana kiran sallah to kayi ta sannan ka tafi masallaci hadisi na ƙarshe a babin an Aisha ta radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya ƙara yadda da ita take cewa lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashaddu ta'ahudan min manzon Allah bai kasance iya rukon wata nafila ba ruko mai riko mai tsanani ko yayi alƙawarin yinta baya barinta ala rak'atayil fajr kamar rak'atayil fajr an ce ko a tafiya ko a zaman gida baya barinta dama da wutiri da rak'atanil fijiri manzon Allah ko tafiya yake iyayen su baya barinsu domin ƙarfinsu a shari'a da kuma farallarsu kamar yadda yake bayyanawa wa fi lafazin li muslim raka'atai li fijr khairu min ad-dunya wa mafiya a lafazin da yake cikin muslim manzon Allah ce raka'a biyu da zaka yi kafin sallan asuba to tafi alkhairin duniya da abin da ke cikinta malam usman yake cewa duniyar fa lokacin annabi adamu ba har zuwa ƙarshen ta to wannan raka'a guda biyu da zaka yi takaitattu kuma ba a san tsawaita su ma ka yi su a takaice to an ce alkhairin da ke cikin wannan ya fana a tara ma duniya da abin da ke cikinta Allah ta'ala ya samu dace to ina ganin mun zo gunda zamu samu matsaya lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga iyayenmu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa da mu da su aljanna ce mu komar mu muna addu'a da mu da yaranmu Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ka shirya da mu tafarki madaidaici muna addu'a ga kasar mu ga jihar mu Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala muna roƙon ka ba mu damuna mai albarka Allah muna roƙon ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah wannan karatu da muke Allah ka sanya masa albarka Allah ka sa ya amfane mu a duniyar mu da lahirar mu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka duk masu bukatu a cikin mu Allah ta'ala ka biya mana bukatun mu na alkhairi duk masu neman tsari game da wata musiba ko jarrabawa Allah ta'ala ka tsare mu gaba daya Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana su muna addu'a ga wanda asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi ayyukansa na alkhairi da namu duka Allah ya karba hanyoyin samunsa Allah ta ka ƙara buɗa masa da mu gaba ɗaya ainihin iyalansa da ainihin yaransa Allah ya sanya musu albarka da namu gaba ɗaya mahaifansa Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu da namu gaba ɗaya Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi da namu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh